أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗurin a markaz ahli sunna da jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna Juma'a 23 ga wata na Rabi'u Sani hijira shekara 441 wanda ya dace da 20 ga watan 12 shekara 2019 a darasi da ya gabata mun tsaya muna cikin surutun nahal mun tsaya aya ta 59 kina yau insha Allah za mu tashi aya ta 60 daidai kayan nan akwai tambaya guda biyu wadda suke da alaka da juna cewa ina ban dan uwa ne ke son armidi ka magana ko da zai arman alama ina ga tana aikin bariki masala harko ya ji ana rigima nan da 'yan kwanaki a saudiya na ba mace uzunin tukin mota to shi wai tukin mota ne haramu ga mace magana tambaye kenan yan wa mas'alar tukin mota ta mace ba yanzu ba ne ba wannan na yanzu da ya zo ya hau ya yi maganar aka kukuta maganar haka ya tamayin da bata kai ba kahin ma yanzu da jimawa tsakanin malaman saudiya da irinsu albani rahimahullah dukansu an yi wannan magana wanda su sun tsaya a kan hukuncin da suka hukunta a saudiya mace ba ta tuka mota kan wata matsalaha da wani kare banna amma wannan abin wai ba hujja ba ce ba wadda za a yi ba da a shar'ance a nasi ƙur'ani ko suna wanda ya kawo na magana matsalaha ce ta wuri da wata budurwa albani ramawallah ya cewa dan kware ya buge su kan magana ya ce ba ku da wata madogara da za ku haramta mace ta tuki don ba hana mace ba hawa da kunyi a lokacin manzana yana rayu mata sun hawa da kunyi abinda kurin aka hana ka ɗaya ta ko balaguro ta ɗaya amma ta hawa da kunyi tana hawa to idan a wancan zamani mata sun hawa da kunyi ta an za ku haramta hawan mota kuma shi hana tukin macen kuma a diba ɓanna da ya kawo duk abu inda ba Allah kan shi akwai matsala za su hana mace sun hana doka mace ta duba mota amma za a ɗauki mai kuɗi ɗauki ɗan gida yaro in ma mutumin afirka ko mutumin indonesia ko masiri da ya ka tuka mata shi ya kai inda ya ga dama wane aibun aibu ne ka ba wa- ka ba ka ba mata ga mata mata da duro ba ba ɗanta bane ba ba ɗanta ba wanta bane ba ka ga mata da ɗan ɗan gidanka ya kai ta inda take so wannan ba laifi bane amma ya zanto ta zuka mata da kanta wanne ya fa'ida wanne ya kare bannan mallaki an mallaki wancan ya bannan da mata duro ba zai rafa saudiya za ta tsaya ta ta tsaye da mota ta yi kusan duroba a can ba duroba ta kasi zuwa can ko ta kasi ki ta shiga mota su ga- su yi fili su kare ta shiga wata riyar ta yi baka dama ka ce yasa saboda tana da haƙƙi ta yi dan wadan Allah wanne zai yi in banna ce a ba ta dama mun misali zuka mota ta wai ta ce diyanta ta je cikin da kullu ta je cikin da ta yi me matsale ta ce wajen aiki ba ta da ita ce ita kadai ce ya danta ko ta kadai da ta hawo misali yanzu bayan kabu kabu ko kaddara ta kasi ce da gama ta da alaka ɗan ta kasi da ita ta ruka kanta da wata alaka wani haka doka duk in ba Allah ya kamata ba kowa kawata ana samun kusur kanta daga kan ku ɗauka wani abu ne wani wani sakin yayi a abu ne malamai da jimawa malamai da sun yi inkarin hana mashirkin wata ta tuka mota da kanta balacin gari zai yi kare annan akan wani tuka mata duk masu magana kaka suna durobobi har malaman suna durobobi ba kuka yaransu na gaskiya magana za a ji gudan take cikin gaskiya da ta kamata ka kawo kawo kawo an kawo ku haƙuri gaskiya magana wanda ta tuka da kanta kai ko inji da gwamnati hau inji ta sa sutura ta ta musulunci ta hau inji ta tuka da tsaya ya ya yi kayan ɓanna da ta hau bayan wani kowane ta haka yi nan kullum shari'a ba tsin take wani ya kashi wani masalaci ce da ruwa shirgan ka amma kamar ka wani abu ne ka'ida ce mace san a ramu tuka mota a haka ba magana ta biyu ta magana aikin mace yawan asali a musulunci ya tsara mace ta kula da gida namiji kula da waje asali ta ka tsara kuma shi ne tsari lahiye inda za a bi shi yau ka diba tarbiyya irin uwayenmu suka gabata ku goma a gidanku mamma ku ta muku wanka ta gyara ku ta kula da ku kuje ku dawo ta tana jiran ku komi tana kula da ku ya ta muku tarbiyya kuka mori babu ku a yanzu ɗanka ɗan murin iya morar ɓoshi haka zai shi bai morar ko sani ta je aiki ta wuni dama iya barci dama ta wuta iya barci ta dawo da ran ta gaji barci ya ta huta dare ya yi ta dawo amma da tana preparation amma na karamar barci tana preparation mijin ubangiji ubangiji ma babar wanda da shi tana kula da preparation abin da ya mata kenan ta kare ya yi barci ban ma ya barci kenan ka ga da wa- ta barci da yawo ko ta alƙawari ba ta- ba- ba ta tafiya ko ɗaya ya zai a zo ɗaya baiwa ya zo ɗaya baiwa a a mori uwa da aikin bariki to amma da rura ta kawo su musulmin sai musulunci ya ba mata gata ta zama yan lele a kula ko mutarta a gida a kare mata a ba ta duk rayuwa a kyauta mata rayuwa ta cikin gidanta to matsalar su musulmin su ko mazan sai su ba suka taka dokar ta Allah za ka ga mace misali mutum a gidan da yawa ka samu haka nan. wani matar kullum sun suna gida ne zai hoto ya more tana gida ya shiga ruwa ya ci koshi ne shi ne ci wane ne ya ci ordebe tana gida da yan daɗi da shi ta ɗaya can don a kullum a jizar a kodin da ɗaya jika musu a jizar kare goma to wannan wani kuma za a waye gari ma matar zai sake ta ɗaya biyar shi da wani goma ma wallah ɗaya zai sake ta ka amarya kuma ya koyi ta gidan wanda an san mace da ɗaya take ba ta ɗaya barin ɗanta daga ta yanzu kula wani ɗansu matsala sai ga kai ka sake ka ba shi ɗaya ɗaya ya koro maka goma gidanka haka ake ba Allah ka kyautar suke mazan dewa sai kuma da ya goma gidanka kuma dai gaban shi kuma da kariya da kake amma ruwan shi wallahi ko iskan ce da abin da kace ma dole ka rike su dole ka rike zaka yi dole ka rike su ba da kariya dole ka rike su to wannan wani ma kuma abu da yawa yake wakana irin wannan kaga ka darura ta sa mata kuma ta wasu kowa ta neman su ma su yi aikin tunda kai abin da ana maka baka sarkewa shi ne magana kenan kuma so da yawa yan kuma bayan al'adu namu na an bar addini bayan mutuwa ba ba mai taimaka ba kula da mai marayu kurin an kare sadaka an ci an ci biki an watse biki daga bikin sadaka an watse kowa ta barka iya a kawo kuɗi a watse na na amurka ya kawo na gwamnati ya kawo mai kawo an kama kun sadaka an watse an baje an ta amma daga wani ɗiyan ba mai kulawa da su Allah wata inda hidda ta yi daga ci abinci to kaga wannan sadaka ta aikace ka ta aiki to a kina wa'an akwai darura da yawa da suke kawo mata ku ce da su ake matsalar ce bayan wannan za ka ji kana faɗa yanzu ni mata ta ba ta wata alƙar da kana faɗa kai namiji in ba ya aikin ba mace ta aiki ba ta wa zai taɓa mata ka in mace ta aiki ba wa zai kula da mata kai ta kan saudiya suke lokacin suka sa magana mata su su yan sanda a mace mace police mace wane ne an kun ga saudiya da ana binciken tsaro ana lalama ana lalama mata da namiji lalama mata kan mace wa zai kawai da lalame ta dole ya lalama ya daga da ba sa ruwa cikin gabi a ciki ko a rafar ko hatta za ka harami a harami yan fitina a harami tsaro ake yanzu suka da bom kuma yan fitina ba ruwa ko ba su harami nan kun shekara biyu aka yi harami ana kama su ga su ga harami suna kun suka yari aka yi kama su suka shekaru su ko to ne yanzu da mace da namiji da mace da mace ta yi kamar an yi sanda ne duk wani ayyukan wasu gaskiya akwai da ruwa ta hanya jewa da da ruwa suke sa kuma manzara yana raye mata sukan je garka aiki na nan aiki ne misali na wannan zabi da cewa halata an saki halata ta ta yi garka ta su gaba da wani cikin zabai hanyar suka mata ke zaka je garka su kina cikin idda ta ce ita ko musu ya rasu Allah ka ji gaji abin wani gamin ya ce kije ya ce ya ce tafajuzi na halaki fala'allaki asa an ta saddaki biya auta fa'ali ma'rufan ya ce kije ki aikin garkaki iyawa ki sadaka ko ki ta alkhairi da abin da kika samu ba ki ban sai tare na garka hanyar gaba da wani ita ba ta kata je kiranwa haka mata annabi yana rayu an je yaƙi rancin wood mata suke fasfa suke likita ga mata bukata ta kama mata mata suke wani wajen jiriya su yi fasama sami mata a gyara ya gusa mata suke annabi ya rayu da ruwa ta kawo ɗanwa haka kullum musan shan ne ka taɓa wani suka tafi waƙi kullum kana rawa kai rayuwa da yanayin kasan yanayin da kake ciki a wani yanayi kai kake ciki wata da ruwa kake ciki da gaskiyar magana illa kurin abin da ake mata su ji tsoron Allah da suke cewa idan an bayya da sata da dole kamshi ita ba za kamshin da kenan akan samu mata a wajen aiki suka bar hanya suka shiga mu'amalar da dace ba wani shi ne kamata su kuma matan su ji tsoron Allah in ta kama ta ji aikin ta ji tsoron Allah na magana na musulma ta kare kanta da duk wanda ta ce cikin shi zama ya cewa amma a ce haram ba a arman su zuwa mata ya ta fa'in da kake ce zai ce a nan garin misali ko a Nijar ba a mata masu aiki zuwa mata mai yaka mai kace aiki nan zan za aiki nan macin da ta kashe alimi saboda aiki ka ce kace aiki ka ce ba wata hirin da hirin da bar mun hirin da bar arman ta zai ta yawa ka ce kun ba arman su an yi wani aka kashe arman don ta samu aikin hirin da bar arman to ya kace yanzu har mun haramu ne ai ka ka abun fitina wani mu san halin da muke ciki da ruwa tana halin ta komi lalle asali mu kamata mu kula da su ko zai kamata mu to ko wannan halin ma akwai wuraren da ya kamata matan su yi nuna zuwa kudin likita ba jinakula goma da wasu mace ɗaya ko biyu masu kula da likitan mata mun sha maza ne kin da mata musiba za a yi ya za a yi kuma kana da gima mace ba taɓa ka kaje kana mata an akwai da ruwa da yawa kan mu ce kurin abu guda kurin haramu na gaba ɗaya ka'ida asali mace ta gida kula ta to amma halin da ruwa idan ta je kun ta kare kanta Allah ta mike mu za mu tashi aya ta 60 ne insha Allah sun alama sura nahl
للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء lalle waɗanda ba su imani da ranar lahira suna baka mummunan misali ga Allah dangana ma Allah ɗiya dangana ma Allah mata dangana ma Allah abin da bai dace gare shi ba walillahi masalul a'ala Allah na da misali madaukakin da Allah ya ya dukaka ya tsarkaka kamar duk abin da suke danganawa ko suke safa da kaskanci Allah madaukaki ne kan dukkan abin da suke safa da shi mana wanda bai dace ba na dangana da kaga Allah huce wannan Allah mabuwayi ne mai iko ne malici ne bai bukata kowa bai bukata abin tarayya wa huwa al-azizul hakim kuma a lokaci guda shi Allah al-aziz ne mabuwayi ne ana lazizi mai abin da ya zo ba abin da ke gaza da shi abin da ya so ke yi kuma lokaci guda alhakim mai hikima ne iya abin da ya so kuma iya ajiye komi a wurin shi ci gaba
ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون nan Allah subhanahu wata'ala na bayyana da jimirin shi ko haƙurin shi game da bayan shi walau yi akhidhu Allahu nasu bi zulmihi inda har Allah zai kama mutane dalilin laifin zunubansu daga an ya kama ma taraka ala zahariha min da ma taraka ala min da Allah da bai warwa duk wani abu mai tahiya ko da ƙwari kaza kenan ba abin zai iya rayuwa saman ƙasa ba abin zai iya rayuwa a saman ƙasa inda har Allah zai kama mutane kenan laifin su ya kai Allah ya halakar da komai a saman ƙasa daga mutumin har dabbobi dan cewa Allah subhanahu wa ta'ala idan ya kudu musiba ina ina ta shafa kowa sun sai bukhari sun sai muslim manzan sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza arada Allah bi qaumin azaban asaba al'azab man kana fihi kuma sun rubu su alaniyati in Allah ya so azaba ga wata al'umma Allah zai ku azaba ga kuta sai kowa hakkarin har ba wani yaro wani wani yaro kaza al'umma wata musiba har yaro Allah zai halakar da kowa amma kuma Allah zai tada kowa akan ne kina ko laifi da za ku janyo mutane sai ka ce idan ana banna ka ce kawai ruwanka tunda kai ba ka yi a kai ma ba ta barka kai ma ba ta baranka duk a gallaka ta fitina sai lalata wata fitina da zai zai zai zai zai mukhasa mun kuma haka ku yi tsoron fitina za ku janyo ba ku gaji ba ku shi wani za ka shi fitina ce ko da rigima ne ko da yaƙi ne haka zai yaƙi wanda ya yaƙi zai take shawa wani lokaci yan uwa a Najeriya ne wani gari ana ana rigima tsakanin arna da da musulmi a wani gari wasu yan wazifa suna wazifa suna Allah Allah suna na Allah kenan haka ga wasu motsin da suka yau tsakanin da Allah su tsakanin zala ne da kirista suna wata tsakanin zala sallah ya suka ɗaya sun mulki suka kashe suka kashe gaba duka labarin suka bari wasu wasu ne wata wata kirista ya zala ne na wani kirista ɗaya zala da ɗan dakika kenan magana cewa Allah Allah idan wata alwa tana iya shafa da kowa da kowa to amma Allah na haƙurin Allah ya sa sai a yi laifin a yi taɓalla Allah ba ku dama har aiko a ta ba wannan ma Allah ya aiko da wani manzo wannan manzon ya zo dan ya muku ya kiraye ku ya muku ya muku fadakarwa kaza ba kyau kaza ba kyau ku yi tsoron azabar Allah akwai azaba kaza wanda ya amsa kira ga sakamako ya rabu da ya shirya wannan rabu da kaga nan kuma Allah ya kyale su he lahira wasu abin ya tsaye daga daunin wasu Allah sai ne so wasu sai kuma Allah dan ya zama aya ga wasu dai wanda Allah ke halakar da al'ummi da yawa aya ce ga wasu amma wa'annan inda Allah su yema kowa haka Allah halakar da al'umma dalilin zina guda dalilin liwadi yanzu abin da ake na da ya kai da ake nan ya kai na dama amma Allah iyayi ne da ranku ayin shi ga hoyin da yake masa aikata inda ya so yema kowa haka amma Allah hakurin Allah yasa ai taɓa nan ai taɓa nan Allah kuma ɗaya ka tuba ka shekara 20 hamsin kana ɓanna yau ka tuba koma ga Allah Allah sai gawarta maka kuma ya ɗauke ka bawa na gwargwadon imaninka ya ɗauke ka bawa na ƙwarai ka mutu ya sa gidan aljanna sai Allah kenan Allah ka ayyana Allah kenan kenan Allah iya da jimuri iya da haƙuri inda zai kama mutane da zaluncin su ma taraka alaiha min daba da bai bar ba wata dabba abu mai tsaye kuma menene da bai bar komai ba mai tsaye a saman kasa walakin amma ba dan ba a kuba bane ba ba dan bai iya bane ba yu'akhiruhum ila ajalin musamma Allah ko ya mai lokaci an ga mutanen nuhu shekara nan akai dubu akai ma 50 tawazi kamar kan ba komai akwai azabu nan nan galgadi azabar Allah kada zan kai da ku tuba ga Allah ku koma ga Allah suna da shekara nawa shekara tun shekara min nan sanga zaki shekara 100 200 abin ya yawa kake da kurma ba su kai hankali ma kun ma ko ni haka kai lokacin azabi zo ba sai da yazo kuma Allah gama su tun annaba haka ta da aka ta suna kiran ji ake kamar shi ne ne ina azab aka azab aka azab aka azab gaskiya ce Allah ba ruwan shi da munka kiyama ko mu lokaci yace Allah yu'akhiruhum iya Allah yana jinkirta musu kan azaba li ajalin musamma dan wani ajali wanda ya ambata shi ya san lokacin eh ya san wani lokaci ne a yanzu ne kai tsaye ko ma sai lahira don abu da anan Allah haka nan mutane su yi hankali da talalar Allah fa idza jaa ajaluhum la ta'khiruna sa'atan wa la taqdimun idan lokacin da Allah ya musu ya zo nan na mutuwar ne ta ba azabar haka ta sauka azabar ce lokacin ko ta al'umma ko kowa yayi Allah bai musu jinkirin sa'a ɗaya na sa ka da awa na sa'a a muhimmancin lokaci ko kaɗan ba a musu jinkiri ma'ana misali za a yi a ƙarye takwas a ce za a kai takwas da minti ɗaya a bai da minti ɗaya kuma wala saqadimun kuma haka ba a yi ba minti daya cik tana yi abin alaƙa iyayi ta kwamar zai wakana Allah mai haƙuri gabanin shi me ce gaba ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون daga cikin mugun aikinsu kuma ga gane kuma da haƙurin Allah wa ya ja'aluna lillahi ma yakrahu suna sanya ma Allah ko suna dangana ma Allah abin da ba sa so mun karanta da suke kyamar ɗiyamaci amma su dangana ma Allah iya mata mala'iku iya Allah iya Allah ne mata suna dangana ma Allah abinda su ba sa so wata sifa alfatu mutaqid kuma halishin su iya iya sama wata ƙarya cewa wai annal umul husna kare da suke cewa wai wasu yanda a nan duniya su ne manya masu kuɗi a gari masu faɗi a ji su ake ji a gari to a can ma lafiyar haka ne haka suka ga musulmi don kar mahiya ga mahiya ba bayan ba masu imani mai yawa ya ku bayi ma masu kudi ba da gari ba daga mahiyan gari masu girma da masu da iko masu kudi da mahiya wasu masu hanyar Allah mahiya ba mai yawa bayan Allah suke to yadda da wannan a nan duniya su ne masu gari masu kudi a ji to a lahirar ma haka ne yana maka yi a can ma haka ne mu ne a can ba wannan haka suke wani ya ce lajara mana tabbas babu kokonto tabbas abin suke wadi ƙarya ne ba haka bane ba annalahum nar tabbas suka yi shakka gobe kiyama babu wata rayuwa kyakkyawa irin ta duniya da suka samu gobe kiyama ba su illa wuta wuta Allah ta fata musu gobe kiyama wa annahum mufratun kuma wannan wuta za a yi nan da nan su ne kaje lomo fari mata mata mata alfarat wani zai fara zuwa wani wuri kan kuje su ba wutai eh kiran ba magana rayuwa da suke dan duniya cikin kyawun hali a ce alhara ba ba haka bane yan wuta ne ko su ne yawan bari rashin farza ta su ci gaba تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم تالله أنت يا كم رسوا من يكري كم بالله والله تالله رسوا يا كقول الله بكري تالله الله يرسل كيش يا رسل كيش الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك na annabi na annaba ana ci annabi annabi taliya ana ba shi hakuri irin abin da yake gamuwa da shi ko ya gamu da shi na kyama na wulakanci game da kira da yake a cikin al'ummar shi iya ga kamar abin abin ya dame shi ko iya da dame shi shi ne ake gaya mishi a kaka damu wannan ba kai ba ne ba harau tallahi Allah ya rantsuwa laqad arsalna ila min qablika mun aiko ma al'ummomi kafin kai da manzanni daban-daban fa zayyana lahum shaytanu a'malahum shaytan ya kawata musu aikin suke mara kyau suke ga ai shine shiriya shine gaskiya hatta quraisha haka suke gani manzo Allah shi ka da abu ka tsoro shi ka abu sabo sun ce gaskiya ka abu su barke a ya Allah dole ka mana ka tsoro sabo abu Allah ka halaka da shi a yake madan na kun udu ne yake ce Allah ka ya Allah ni Muhammad dole ka abu sabo ka Allah ka halaka da shi ina ina maka shahada ka ke da shi a wajen shi su suke kan gaskiya manzo Allah ne ya bar hanya ya ratsi ya bar addinin uwa ne daga nusu kusa gina uwa daga nusu ya ce ba haka bane ba Allah ka halaka da shi fahu waliyuhum yau to a yau shaitanin shine waliyunsu yanda a duniya suka rike shi haka a lahira ba Allah ba kenan Allah shine mun ladin amanu shine masu ya kaje shine wali masu imani wannan kafirin lan wada lahum alati amma ka ba su da wali ma'anar ne da kware ya hanu shi ne wannan ana ga audi ne lokacin da kora ta kora annabi sallallahu alaihi wasallam kawure sun gano inda yake sun rutsa shi inda yake an hasa mai kai jini iya zuba hadu duke shi an kai ni haƙuri hamanta ya mutu ta kai abin ya kai gaya sun san ɗaunin sau sabai sun tsallabe abin ya kai aka ce maka maza ya mutu an kashe shi a nan abu su fiya maza da shi kuma ya laɓe ni a nuri sannan mashi da aka sashen jini sai wasu abin sun laɓe a yi shuru shan abu su fiya sun mutu sun man gashe su ya kira ce ya kira ya muhammad ce ya mun gama da shi abubakar ya shuru ce mun gama da shi kowa ya gama idan gama da shi a da ke cewa lana uzza wala uzza lakum eh muna da uzza kuma ku da uzza a ka ta gace anan da iya kiran muhammad shuru annabi ce ko amsa mishi ya da shi ko amsa mishi abubakar mun gama da shi ya ce umar ta ƙarya kake wuri ta ƙarya kake wuri ta ƙarya kake wuri na raye shi wa kaka wuri yake mu zalla ƙyale abu muka ƙyale ma ta abu mu ce ce ƙarya kake ce kada mata ce wani ma muna na raye iya iya alfakarin cewa lana uzza wala uzza lakum annabi ta kuma da mutum zakuna mishi ku ce lana lana mana wala wala lakum muna da maula kurkur maula muna da maula Allah shi maulana wasan da abinda ka audu kenan Allah shi ne wali masu imani amma shaidan to yadda a duniya suka jibinci shaidan suka hane shi to lahira ma shi ne waliyinsu kenan akwai su mai taimako ba su mai taimako walhum azabun alim suna da azaba mai tsanani gobe kiyama wa ma anzalna
alayka عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وما أنزلنا عليك الكتاب ma'ana azo a hata maka meyin matsayin sabkar da alkur'ani Allah ce ba mu sabkar maka ba da wannan littafin alkur'ani illa litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi sai dan ka musu bayani irin din rikici da ka isko a cikin su kan abun bauta kaza da matsayin Allah da matsayin ku akan su rigima da suke aka samu a duniya ka zo da an san kwanar alkurani don ka yi bayanin ga hakikanin gaskiya suna cikin rurusa cikin hayaniya kowa da irin an mota shi an ka dauka a hudawa ne haka ne an sarin haka ne a mushirkan ma abin daban-daban kama kama ya yawa an saukar da alkurani ta kaso ka musu bayanin rikici da suke ciki da suke na ajiye rigima a koma mai Allah ce ya sa ku kan kai shirya ce hudan wa hudan wa rahama qur'ani shirya ne ga wanda ya bi shi wa rahama rahama ce ga wanda ya imani da shi kenan da yanzu ta aje hayaniya a komo alqibla guda kowa ya ji nashi kai mai wannan kai mai wannan kowa ya je a komo kan hanya guda ta shirya shi ne manufar sabkar da alkur'ani wani a kullum duk wutar kima za a haka ne kiyama babu wajen warware hankula alkur'ani ka ce ana kaza bai kaza ana kaza a ina aya ina sunna babu kenan ka zo ka bukwa yanzu kun ka huta duk da kira ra'ayi ne nawa ne ka bi nawa ne da ke naki ne yake ka haka ne amma gaba da ka aije naka na garinku na kakana na kakana na kakanka kowa ya aije a zo a bi kitabu wa sunna musulmi ala fahmu salafu salih Qur'ani da sunnah a rike su kuma yanda wanda suka gabace mu suka karfance su haka za mu bi su da rike Qur'ani sunna akan masu ilimi akan ra'ayi duk wani ɓangare a wani ɓannaci zai kawo maka aya ce da abin da dogara amma abin za a kure shi wannan aya da ka kawo a ina cikin magabata wa mata wannan fasara ko wannan aikin da kai dalilin wannan aya ya gabata dole tsururuwa hujja aka gane kare bata kenan ya shi zakta kitabu sunna ala fahimu salfu sali qur'ani da sunnar akan fa'inta da magabata na kwarai sahabbai da yan bayan su kenan an saboda kwan dan ka musu ka musu bayanin rigima da suke ciki la tubana lahum la yakhtalifu fihi ka musu bayanin sabani da suke kanki wa hudan kuma qur'ani shiriya ne wa rahmatan kuma rahama ce ya qaumin yu'minun ga mutane masu imani Allah sama da masu imani
والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون والله أنزل من السماء ماء الله هناك كرا أكأت هذا إبادة أبو دوكوكيش الله شيني أنزل من السماء ماء شيني سبقت دروا دقا سما فأحيا به الأرض da wannan ruwan da ya sabko ya raya ƙasa matatta ta bushe ta ƙirƙashe iska tana kaɗawa yanzu an sako da ruwa kwana ɗaya biyu idan ka koma sai ga ɗan wasu abin sha'awa da busassa ce kuma daman ka saba garin ɗan washar aka waye gari ta babu yanzu aka yi ruwa ta sabko nan ma'ana nan me aya a nan wuri da yadda ke kiran mu cewa ya raya ƙasa bayan mutuwa ya ce ka zalika nushura yanan yadda ka ga ƙasa ta bushe an yi ruwa an tada dutsu ta cikin ƙasa wanda suka mutu ka bushe duk abin da yake a sauki a saman a cikin ta ana wannan ruwan za ka ga ya tsoro inda za ka wata kamera na abin hoto ka je kai filiman wurin da gasiya take fitowa ko ciyawa kaza ko jiga ko menene kai filimi yanzu ka ajiye baɗi an sake ba zai filimi ka ganka gane wani ne wani na mana zanen da irin halitta iri ɗaya ce na bare na bar iri ɗaya ne yadda na bare ya lalace yanzu aka isa aka sake samun sabu a wannan wurin kai ma wata ran haka an binne ka ka zama kashi ka zama kasa kan babu komi to yadda ka san yau in ka je gona ka tona baka gani iri na komi a yi amma ana ruwa duk abin da ka ya zuru kai ma wata ran haka za a yi wani ruwa na musamman ka tsoro daga cikin ƙasa yadda haɗi ke tsorowa shi ne ayat Allah nake da jan hankali ne wanda ya wannan shi yace zai wanta yace wallahu anzala minas sama'i ma Allah shine saukar da ruwa daga sama فأحيا به الأرض بعد موتها يرى يقسى باين تاموت إن في ذلك الآية أتتمنى نبر ما سبكت دروا كما تبوشي ترايو أقول آية أبن جني ألورا kusan girman Allah kudura ta Allah kan wani abu nake abin tsayawa na kalura akwai ayar Allah kan abin amma ta da kawai ya sama'un ga mutane masu jiji na fa'inta Allah samu alayansu Allah ce gaba wa inna lakum fil an'ami la'ibara nusqikum mimma fi butunihi min bayni farkin wa damin labanan khalisan سائغا من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين الله أكبر كما دوانا Allah subhanahu wa ta'ala yana jan hankalin min hankali hanyoyi da mutum zai san kudura ta Allah da girma Allah ka san ka girma Allah dole ma saboda yan sanin Allah da mun san Allah ga muna iya sanin girman Allah ta hanyar halittun shi ta hanyar ayoyin shi na ka san Allah ka san Allah ka girmama Allah mahaliccin wannan abu nan daga cewa wa anna la wa inna lakum fil an'ami la ibra lalle mutane bayi akwai abin lura a cikin dabbobi an'am ya ce dabbobi na ni'ima rago timkiya akuya ɗan akuya saniya sa raƙumi raƙuma su ne an'am da an aka kawo su su ne dabbobi da muke rayuwa da su barewa ya kayi da cikin zanen tanga ta zuba da gudu da kanka haka bale zaki kai maka bala makani yake ba sai ki ta maka dabbobi da kake rayuwa da su kuma kake cin moriyar su kake amare su ya ka maka su a kusanka ka tsaya ka lura yace a cikin dabbobin ni'ima da ibra akwai abu tsarin Allah ku tsaya ku lura za ku gano da girman Allah kan halittun wa'annan dabbobi wani ajumurce akwai aya cikin su gaba daya sai an bato maka wani abu daga cikin abin al'ajibi cikin wannan abu ya ce nutu ƙirkun min mafi butunihi nutu nutu min mafi butunihi a alaƙa da damirin da ya kawo Allah ce muna shayar da ku daga wani abu da yake cikin wa'innan dabbobi min bai na farsin wadani tsakanin jini da tumbi da kashi tsakanin tumbi da kashi jini da kashi Allah zai tato muku da labanan khalisa a cika dabba ta ci ciyawa ta ci dusa ta sha ruwa kai ka ci nama ka ci an kwambutar ka ci menene ka kare da suke hudawa eh wani hudawa to ita ka san hikimar Allah ta biran abin Allah iya ya komi ta ci ciyawa ta ci dawa ta ci dusa ga kashin daban kuma aka nuna daban na musamman labanan kuma mamaki labanan kin nono ka ji ba irin launin nono bambancin da jini ko da kashi fari tas abu ne mai karite mai kyau abin gani abin sha'awa laban khalisan ya ce nono tatacce har da ma'ana a cikin ikhlasi abinda babu wani garwayan kafi ko jini ko da ciki ce laban khalisa nono tatacce ba wannan jinin kuma ga jinin a jikin da ga kashi amma aka tato maka da laban khalisa ya ce kuma sa'adar da sharibi kuma za ka sha cikin daɗi suwa ta wuce ba wahala ka ci kashin magani ka ci kashin magani da ke wuce ina wuce daɗi shi a magaga ya wuce sa'a ga ƙasa cikin daɗin wucewa cikin daɗin wucewa cikin sauƙi ga duk mai shari shari ne ko ana ɗan nono daɗin madara eh madara ta can madara shi laban laban madara wannan akwai aya abin gani a lura ta Allah mai iko ne abin da ya so ke yi wata ta zubo kaɗan wata zubo da yawa na ga sani ake gudawa sani ya ce guda ya ce wallahi ya kai wata ta baiwa litir 200 guda ta nuna guda a cikinta wallahi 200 a nan Najeriya 200 a cuda a wuni sai da marace sani ya ce guda bai da wakil wani madara ta kawa wani madara da bu'in da yana mana mace milis da tafi ta uku a ba kama da haka kenan nan alaƙa ɗaya jihar zama akwai aya game da wannan al'amari yanzu bayan a nan ya ambata mana wannan a jumlace kan nan kenan wa da an baka dama ka tsaya ka lura kuɗin da halittar rabin halittar saniya wani abu akwai aya dole iya kan sai mu kenan ilimi ilimin sana abu ilimi ne ta kimiyya abu nan na bincike na sanar abubuwan a kusan alakan su kusan alakan su tabbas tsaron ka karance su akwai ilimin ilimin dabbobi ilimin halittu ilimin ilimin shirka akwai suka a cikin rayuwa akwai su kaza ka kai ka karatu na fahimta na waltuwa ya ka waltu ka san girman Allah dukkan ilimin suka yace kuma bayan yanzu an mana bayanin maganar dabbobi wanda za mu gano da girma da kudura ta Allah ta wani lamari kuma bayan wani hita wani sabon.
ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون Allah ce wa min samaratin da kilul al'anab daga cikin dai ayoyi na Allah a cikin abin gani a lura akwai cikin samaratin na kai itace na dabino wal anab da inabi shine tarezan wannan ababe da binu da inabi nan ma kwarai akwai abin gani a wani ayoyin Allah masu karanta su karanci labarin da da nau'in da da irin fa'idodin da ke badawa a wancan zamanin nan kayan a haramta giya Allah ke ga musu wani abu da suke yi da wannan abin da tattakizuna minhu sakara kuna dokan kuna hudda abin maye daga cikin dabino haka daga cikin inabi kusan dabino yau idan ka jika dabino kurin a cikin ruwa ka aje kari in yi wasu 'yan kwanaki idan ka ɗauko da ruwan ka sha yake su ƙwararwa shi ne ta nabi su ake kuma amma shi ne siro a da annan sallallahu sallam yakan jika ruwan dabino kwana na ɗaya iya sha kwana na biya sha iya kwana uku ya bar shi ya bar shi wannan iya daga cikin wata fikiwa da wasu malamai ke ɗauka kan mas'alar an ce ai a kaza akwai alkwal kina kun abin haramu ne tun da an an gama kawai wasu bincike ai an bincika tun da a cikin a cikin burodi akwai yis yis kuwa akwai alkwal karkike kaza na alkwal kenan buru haramu ne Allah san na gwada wasu wasu anami wasu wani sun yace musu wasu bacin burodi Allah san anami bacin burodi wai burodi wani abin zai zai kai wa kiyaye kiyaye maka tun da a can akwai alkwal ko wane ne kenan burodi cin burodi haramu ne kun bacin burodi bacin burodi cewa wa a cewa samun kun wani kastite na alkwal kuka ci haramu ne akwai abu da yawa na ga ke ce da kullum haka na tirar haka ya zo abu aure na wani lemo ne lemo ne ka samu kastite na alkwal lemo ne nau'in lemo kastite na cikin aure ko ka samu da gidan an kaɗai na kaɗan ne bai kisa su ba duk mai shan hura hura nono nono wallahi in ka auna na auna na tsara na auna na gani ka cikin da wani mace wannan a cikin nono na auna ka auna na na abun na abun barkin abun laboratory suke ka cikin da wani na ciki na kace alƙawari a ciki ya ce nono haram haram nono haram ne kenan akwai wani kantitan a kan abubuwa matuƙa ba su bane ba su aga ba ya faɗa a yi su kuma ba su yi kasa ba suka ce akwai ga akwai akwai kaza gari magani ana a ce akwai tite kantite kin zo kaza zai ce haramu ne ba haka bane ana ji abin wannan in ya kai ya sa su kantita shi zai ta magana su ko ba ka shakar kwadewa ba amma don samun kurin kurin kantita kaɗan a cikin alkwal to kan zama zama zama zama nan tsara salama jikawa yake an ce kwana na ɗin iya sha kwana na biyu iya sha amma a na uku ne sai zubda dimmi hankali ya sani abin da ta a kwana na uku ya su inda ana kwana na biyu ba a samu wani kantita ana kwa ciki za a samu tabbas tun a kwana na uku aka samu zai sa su kowa san burkutu kusan burkutu ko burkutu a kura ce kura ce ce ta gaji da haɗe ake ta kaji ayi ma ta gaji a takaice wurin mutum kai hukuncin kun daga samun a kawai cikin abin haram sai gaggawa haramta gaskiya kan gaskiya ai gaggawa haramta ya ce kuna tsokan kuna abun shan abun maye nan kayan maganar kasan giya harko halakta shi yan wakilin addini zai ce ku gane in wakilin ne ya karantar da mu addini ba a yi da ka din da ka shiga abu kaza ne ba ka ka hanta da kanka ka haramta da kanka haka kuran jibi dan wani barin giya kowa san aibin giya cin mutum suka cin mutum cin mutunci mutum sha giya ya zur ya kama ganin banza amma manzon Allah iya kallo bai haramta ba farko dai an ce a ciki akwai amfani akwai cutarwa amma ne ya yawa haka ce yanzu ka kusan sallah kuna cikin maye ku sallah kenan ka yi sallah ana isha sun sai kana sha da sai ka hin azawa misali kan zo da isha ka sha ka hin asaba ka ka ji sune ka rore haka inda haka ki wannan nasu ba nasu qur'ani ne matakai uku uku aka bi kana cikin haramu ce to ka kenan inda da ra'ayi ne manzo ya ka aibanta umar umar ta rasulullahi gaskiya kamata a yi magana kan giya umar ta rasulullahi kai magana giya wannan wataran alike cewa wataran an ba ni fatima sabon ba ma nita bane ba wala abu abin kaji almutunta ya ainihin tsira ta yana nema a ali an fatima an mai arme ba sa ba bebe kun sarki ba ba wa kai ba ba wa lima ba ya ce yana jira na yana su zan je ni ciyawa ta kira nake saidawa ya je su kawo sai da zai samu abin walima annabi ta kamata a rika yi walima ya ce ina da rabin guda biyu na zo na ɗare mai su ina muna lodi mu za mu tafi kun ga abbas ya wuto a wani wuri abbas suna suna ruwa Mm, suna shan giya suna shan giya a wani da kusan gidan da ce kun abbas ya wuto da sun giya wannan da ya wuto gama gurin kurin ta yadda takobin wani takobin kasan da kai da dana kun da ya buga kun sai cira kun gur guda ɗayan ya kake ɗayan sai bakin ciki ido na riki ku su yadda zai uban shi ne uba ta gari shi kuma ɗan bidiyo malaka a duniya suka iya malaka kudin wani ma wawu kudin wani ma wawu sai ta aiki yawo a taida amma da lakon duka an yanka ɗan a gari da zuciya rasulallah kaga abin da ammanka abbas ya mani ne aka yi suna nan suna shan giya a wuri kaza kaza kaza manzo Allah ya shigo ya ko suna cikin su Abbas ya daga kalama ko iya da musulmi cewa ya kalla iya musulmi ba iya musulmi a Madina ba a Makka ba amma Madina ba Makka ba ya dibi annabi ce ma antum la abida abi dukan ku bai ubana ne bai bai bai ne ya ce annabi annabi abu abu ba da ba ga da take futa sai ya wuce magana ma kai ce annabi ce annabi kashi da adam suka ta bayin bayin wana ne ku dai bayin bayin ne kurin annabi ga abin abbas bai zantuwa a lokacin kai hakuri kurin musiba ta kai yadda irin sa za a zo a sallah ali iya iya abu mata abu kuliya abu mata abu na mata abu kuma ta ma haka sabu suke amma ba ta ramu ci ba annabi ta ramu ci ba sai da Allah ka da Allah innamal khamru والميسر والأنصاب يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
wannan ita ce ƙarshen aya da ta sabko ta tsaye da lamarin giya gaba ɗaya ya yi wallabin amonu ya kuma su imani inna malhamar wal maisur wal ansar wal azlam a ce rijisun min amal shaitan fashtanibu la'alakum tuflihun kun ga giya da cata mu da kenan duk duka da wanta wal ansar da magana na ta magana na ta gumaka duk a wuce gumki wal azlam ne azlam duba su a can da nau'in dubansu haka ake misali za a sa wani abu guda uku a cikin tulu ya sa a maranin rabi na hannun rabi ɗaya baka misali zai zai man zai bulabur ko wani arme ya sa haka abu guda uku kara uku a cikin katako uku in na dako a maranin rabi Allah ya ce in yi yi da yaba in na dako na hannun rabi kai Allah ya ce kai in yi ba da ba in na kowane ba komi a ciki ya ce to zai sake ba kai wata shan suke ta biyu ta ta biyu nau'in duba ne an ta haka suke nau'in duba su to ke za ka ce ke nan wa dukkan lamarin wani duba a duba a ce maka misali za ka yi armi yan wani aka samu ƙura'a ya ku ƙwace ƙura'a kuma na amin ƙura'a ƙura'a an haka ce ya ce ne idan ka karta fatiya ko ya ka bude ya dun zan zuwa wajen mamalin tsibbiri ya ka bude ya ka dangwada sai ka ga annabi ga ku annan Musa annan Shu'aib da ku annabawa in ka tabo annabi Ayuba ta kai kai kai za ka shi lafiya in ka tabo annabi Yusuf ce in ka bude ce Yusuf na akwai farin jini ka za ka farin jini haka dai abun tsari haka abun wanda ke to abun tsoho tun lokacin sa ba yake abu ana cewa yanzu annabi Daniel ne Umar iya rayuwa su haka Umar idan ya kama da wani tan kama kake a bulalaka zai bulalaka umar ya yake hana a wani abin nan kuma duk abin da sai duba a maka duba a ce ma kaza kaza ne za ka yi arme zai ada an duba san wani ka hadu a wala ka sunna duk zai arme an duba mishi a ce eh armata abin da aka ce ko ce mai wani kawa ce haka arma in wani daga cikin abin suke akwai musu amma ina suke ake na mathematics ai wasa ranka ranka yanzu ke misali sunan misali Ilyas sunan sunan misali Fatima to Ilyasu a cikin malamin ilimin ilimin na sai ilimin wancan nasu yanzu kuma a ce alif ya daukar daya lam ya daukar talatin alif wani ya ta daukar goma haka abin yake ya alif alif daya sun talatin ya a gama ya a jisu ne a gama haka yi gama su nan farkin abin da ya bada goma shirin talatin ba gama ba zai bada iya ya bada ɗari da hamsin ɗari tamanin ko ɗari biyu zai bada sunanka ita hada gonata fatima fa noti alif nawa ne ya gama ya jisu ne ya bada misali ɗari da hamsin ko saba'in to nan na ɗari uku da hamsin na ta ɗari goma ta ɗari uku daga kaza ya a gama ya a gama ya ba da nomba kin ya ba da turasan ya ba da san kisan nawa ya ba da ya divizi fardus ya ba da goma sha biyu aka da gida goma sha biyu to ya a ga a nan aka samu amfan aka samu mara a ba ba da kanu bai wa ku alimi kuna kana jama kuna kana bin kudin in aka samu babu amfa mara ai wannan aboki arzikin gaci aboki zaman gaci haka su zai wani wani wani wani wani wani damu su damu gaskiya mun yi nwa yawon ya zuwa yikin allah gama ta fara wani ba kenan kuna yin wato haka wani kashe ne to kenan allah ya saukata wannan ta aya ta kace da garin nan aka tsaida aka ce da giya da caca da gumaka da duba duka rijisun min amal shaitan kazamta ce daga cikin aikin shedan fajtanibu la'allakum tuflihun ku kaurace ma wannan abun dan ku samu rabo a wajen Allah ki dimi sa rabo a wajen Allah dole ya bar giya dole ya bar modi dole ya bar gumki dole ya bar duba wannan kashe mataki da aka haramta giya tukwa kina daga inda addini ra'ayi ne kun yi addini gaskiya tana alaka mata ce haramta haramu ce amma bai haramta ba da wa malaka an hawa in wuri da wa'ayin yuwa annabi yake da inda iya annabi wani hujja ce inda yake san su da yake sai Ibrahim wa ana sakar da wani aya to in Allah ka doka kuma ta fanta hayya rab daga yau mun kare ku ku kace ga ganin a ran nan ku an kai ku cikin Madina titi titi kawai shi da ana ana ana ana zubdo tulin giya Madina suke warin giya gaba ɗaya suke warin giya sai ga mutane da yawa cikin giya garin Madina sai a ran nan maka komai warin giya cikin titi da za su ga gona da ba ana ba don ba ra'ayi bane ba shi za kenan annabi ya kada ba babu wani ake shan giya ake zurf wannan kenan addini bi ake Allah ce kaza a yi a bari a bari kurshin addini kenan Allah ce nan tattakhidhu minhu sakaran wa rizqan hasana kuna dokan abun abun maye da abinci kyakkyawa kuna ci abinci ta wannan ababan liman wannan ci inna fi zalika la'ayatan ya kawo ya akalun cikin lamarin wannan dabino da inabi na kuke ɗauka wani abin arziki abin maye sauransu akwai aya abin ganin alura ga mutane masu hankali Allah samu alayansu mun bayan wannan wani ta'ara wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun
wa auha rabbuka ila an-nahli ubangijinka ya yi wahayi zuwa da kudan zuma musamman wahayi a larabci iya ɗaukar ishara iya ɗaukar ilhami a tusa ma a ba'aka wahayi na ala'ummu musa irin wannan abu irin cikin amma wahayi ba wa ilai fa sabi ya musu ishara na maganar zakariya ke iya ke da lafazin ya in je zo na ma'ana allah ya tusa ma kudan zuma wani abu da yake yi dan amfaninku an takhidhi min aljibal buyutan wa min ashajar kuma ma ya'rushu Allah ya ba ya sa mu zuma wani aiki tsarin rayuwa da take ta samu abincinta aka ba ta damar imma cikin dutse imma cikin itace ko a cikin gidaje rikin rikin dakuna nan ne wurin zaman ki kuma summa kuli min kulli samarat
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم yatafakkarun yanzu an ga mana ga inda aka ba ta tsarin rayuwar da ta rayu wannan wurare a duwatsu a itace a rin dakuna sun makuli min kulli samara yanzu Allah tsara mata ki ci daga cikin dukkan irin itace nan cewa zuma duk abin da ta ci wannan zuma dai akwai ta illa nau'in ta saba wadda wanda ta yi bukata a cikin abin itacen ya ce fasuliki su bula rabbiki zulalan allah ba ki hanya ta neman abinci allah ba ta tsarin rayuwa da ya mata in wannan mai magana karanta halittar dabobi ka tsaya ka karanci rayuwar zuwa kurin a ilmance cikin librori a jiba da na lakon da ake kaga da suke rayuwa duniya ce tsari ne rayuwa ce sama da iya mata tsarin kar gidanka al'umma ce tsarara al'umma zan al'umma tsari na al'umma da uwa da uba da yan gida yan aiki yan zuwa neman rahoto yan masu yin jin komai a tsare suke a zo a kiraya da abinci akwai abin da suke sai sun yi akwai abinci da sauran su biyu ka kanta mun ga abu abu aya aya aya Allah kan da mun zuma wallahi al'umma ce mai tsari Allah bata dama yace ya khuruj min butun wannan zumuwa kana ma akwai wani jan hankalinka ka za ka karanci wannan dabba wannan kwari yace ya kharuj min mutuniya sharabun mukhtalifun alwan daga wannan cikin wannan zumuwa da abin ta ci ita ga abin da zaba da kai ne zaka ci kaza ka ci kaza kaza kaza ya bada kashi mai tsami da tsari in me kaci ka ci kwamfutar ka ci kwai ka ci mishiri ka ci agwagwa ka ci talotalo da abin da ka ci ya kuma tsami da abin da ka ci ita kuma da abin da ta ci ya samu wannan ruwan zumuwa cikin haka Allah tsara mata haka Allah sai kun Allah abin da yaso ki tsara ku duk kuma duka duka duka bayan Allah ne ku ba wani ma kai haka Allah ya tsara kai ka ci kaza ka kaza kai kashi tsani zama ka kaza cibi cibi da cibi ne ne ka gudu zuwa ka haka haka amma ta shiga kaza eh ka ji a baka fara kudi a baka ka sha kana cikin moja ka ji dadi ka gama ka ci da waina ka ci da waina burodi zuwa kuma ka ci ka ci ta haka da zargan shi ya ce tana hudda daga cikin tana hudda sharabun wani abin sha mukutalifin alwanu zumuwa iri-iri akwai ja akwai masara akwai hara iri-iri wanda zumuwa dai tana iri-iri ce ba ishe ba yi wajen zumuwa kanta iri-iri ce daban-daban kuna daban-daban ya ce fi shi fa'ulun nasu a cikin zumuwa akwai magani ga mutane na malamin tafsir da jima suke cewa kaga ala bi cewa ko bi cewa bi cewa kan shawarin nasa ba in da shi shawarin kai maganin ko miki amma cewa fi shifa'u lin nas kenan akwai maganin da take yi ala bai ganta da mu akwai magani a cikin ta bi ce maganin ko bace ba mai ta jarraba ko sanan akwai abin da ta magani shi amma tana da magani mai yawan gaske nan da yan kwanaki akwai dan wannan gashi nan ina ga me kai da ka wannan wannan wannan nan gashi wannan wannan angulu da ya armi yau ya samu mun je Saudi ya samu matsala mun je duka likitoci a je a bashi wannan ciwo ne samu a bashi wannan muka ta wahala muka zo ne yami muka tambayi babban likita ta aikin ta aikin fata muka je aka mai aka mai examen kin aka bashi wannan ya ce muka ari zaman ne muka zo nan iyaran nan karshe dai ya ji an wuce shi magunguka ko ta allura ɗaya ko ta kashi na cikin da birnin bada ko ta allura ɗaya ta kashi na birnin shiga sattin ko shiga sabon ko sattin allura ɗaya kuma ko nawa za a yi na an zo na ce yanzu abin zaɓen gida na sami labari irin wannan ciwo ana magani da zumuwa mace na ɗaya daman akwai da jimawa wani doktor ɗan najeriya ne da ya zo nan duk ciwo ya gara sai ce a ajiye komi kuma a kawo mutu zumuwa mai kyau sai ka wanke ya iya sa iya iya rigewa ba wani na ce akwai da sa sunusi akwai sunusi na ce iya iya nan ma ya samu ishin lahiya ta ciwo haka shi ya hoto shi ma a takaice da kwanan nan abin da ake mai kenan sai yake cewa iya ne mai wani baturen su mu suke ake tare da shi aka wani za a yanke mai kawa kashin ya hoto a hili yace ba a yanke ta ce a mutuwa zai yace bai mutuwa yace ku bar shi ba ruwan yace sunusi kai kun an kullum wanke min ciwon yace gida ka ruwan mu zan ku san me ba ya kawo wani wata kwalaba da wani abu a ciki aka sun zuci ina wanke ina wanke sai kawo abin sai shawa shawa shawa a kashin shawa alama ne yi ya fasa ma ya ce wallahi muna yi muna yi nan sai gani wani kashin iya nufoka tana tohowa karshe wani ce garas sauran doktori a wani da kari me karshe da zumuwa ce mai kyau kudin ba shi ɗan mekanite shi wani ne shi shi ga gaba nan na ce wani zai kawar kai maka yanzu sai wani ajiga mu a ta shi wani wani abu a ce ka sai maganin ka wallahi waye na ce a na ce ya ce ajiga manzo abin da za a yi ka bari in ce ka bari in jarraba gani wallahi yanzu ya wuce garas iya na ce ka ce zumuwa na wajen abu wallahi zumuwa ya sa ya wuce garas shi fa'ul linnas magani ce Allah ce kuma ga mutane ya ce inna fi zalika la'ayatan ya kawo tafakkarun cikin lamarin zuwa kwarai cikin fa'idarta akwai aya abin gani a lura ga mutane masu lissafi masu tunani Allah samu alamis Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh